suna da sauki to sai mama a haka kai wannan ibada ta sai mama tana da kowace shari'a da ta imam bukhari ya fitar da hadisi imam malik shi ma ya fitar da wannan hadisi da ke littafin na muwatta annabi da sun sarki yayi musu rahama hadisi ne da sai da Aisha radiyallahu anha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin gwatin musali ko kuma yakin da ake ce mashi gadwar muraisi wanda a wannan yankin ne ake wasu da Aisha kada har aka saukar da jerin biyar ayoyi da ke cikin suratul an-nur إن الذين جاءوا من إفك عصبة منكم حرصوا على أسلم والكيلة ولقد الحديثات للحديثين والحديثون للحديثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرئون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم هذا عن كل شيء إيه مؤلف في مدى كذا إذا كنت تحت الله على الجنة إن كان يقول لك سيوتر عليه in kana so tare mai kai ka banka musu wuta ne za ki iya amma ka tsaya kana son kan da baki wani wutan gawar ko kan masa aikin ka bari kai ko wuce ke kawai masara ne ke da ke gudu ka fa masara akai ko ba ake da mu masara ya kuma ya take amma ta kamo wuta da da gawar shi ne gawar ne shirya gawar ne kwat ka haɗa ba ku yare ne gudu nan an ba ko ta yare su ana neman albarka to kaga ita da suka kunta ta mata suka banko ba ta kasa sai rido da wata daraja sai samu lokaci ita wata wahala alheri take nan ita ce da ya fito da wani abu da kake yi to wannan iskar ta wannan tafiyar a nan ne iskar sabuwar ko shar'anta mana ce ma mata ba aisha da kai da ana cikin cewa a cikin wannan tafiyar da muka yi abun wuya na ya baya kuma ya yi ba da suka da ita ma sai ƙura'a za ta fi da masu sai da hanyar da su ƙura'a aka fita da ita amma ta ɗauki a duniya to da za a hasara ba mata da ta ce su zo mu je ke waya aka ta ɗauko jaka kamar ta mana to kawai ko ta gwada mu ta ta ai ba wannan jaka to ai kamar sai ne kamar ke mutum masu yin komai ko ka ji gari da ta to kamar ta shiga ta to ne ma za a zama a kala a gidan da ke maka ayi kaza da ya yi kaza da abin ba ga gona da kiya da haji ba dan ba za ki yi gurgo ka maka yake abin ya to kuma ba da kana ba ba zuwa da ai to ba ta yake ne yayi awa ban da shi ba ta shiriya su ya ka zu kuma ne yake ba da ta haji a cikin ya haji da haka ne wannan kuma ka yi ba ta ta kai ba abu ne ka ka ce ka mutunci da suwarwaran da su ai sister iye wasu ma suna cewa aran ma yau kada a roƙe wajen kawai ta ara ta ce a wannan tafiyar shi ne ta ba da labari a cikin kwan ce mun fita da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ɗaya da cikin tafiyar da ke yi har lokacin da muka je bayan da kusa da inda za a yi yakin ta ce sai abun wuya na fiye da kawai sai da shafa abun wuya na fiye da babu kene annabi sallallahu alaihi wasallam ba da izini a kai ita ce bari abun yan da ya bai don sai ya da mata ta yawo aka yi wani shi komanda ya ce ke da za mu ga abun ya ba ya hajjan ka ji da mutum sai ke an tsaya ta yanzu abun ya lokacin da kuma shekara ta fita ba dan abin ya fara shekara ta shida ta kuma ya rasu a shekara ta na ta goma ya bata ta shekara ta takwas kita kita pernah dulu. Dia nol jenak. Ia dari dia dari amal ahada kecil untuk awak nak nak beri. Kita ada jenak. Dua tu kita tahu nak saya. Itu pun. Abu Mir saya dah yang yang siapa. Cuma saya itu. Cuma sama sama kan saya dah pada saya. Bukan nak sendiri dia. Kedua negara kita nak jenak kita nak sendiri dia. tana magana fasiya ba duk da ba ya zo muku jibrar da fasiya muku jibrar da fasiya annabi ne jibrar da fasiya wani bai fasi halai ya karanta fasiya ta fi yin sallah da yake kake da yin sallah kana tare da yin sallah sai da yi a yayin da ba a san da shi ne ya hana ta shi ne da ruwa da da magana amma ya ba a sai ba ne shi da ba yake ya samu daji na yayin kawo har cikin gari dari da shike da ta da yake kowa ya ba haka take ba a kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hadan take ma shi haka annabi ya zauna neman abu yake wa mutane abun yin sai da aika ne ya bace dan da ji a cikin ka aika ne mu wa aika ne mu wa aqaman nas wa aqaman nas ne ya zubar da mutane wa laysu ala mali wa laysa ma'akum ma a inda suka sauka babu ruwan alwata kuma a tare da su babu ruwan alwata laysu ala ma wa laysa ma'akum ma ba ba wanda na iya alwala shi ke da mutane abin ya kawo masana yanzu da ya zama na jin zari shi ya mata sai zuwa ka ce wa iya za mu da sai ka kaske a kan baban nan suna karkata hauki an sake ya kan baban a ana girma baban ka ne suka rubuta da suri nan da ɗan hasu ne kawo baban suna girma ma kare yadda ta gama lalata za su yi kama ai sun san ya isa ne ko wasu ai ba a samu ba cewa da fa ku kama da kowa ka kara ba da wannan ke dan lala amma da kada an ji a kama yi kan kake kenan wato ba ba ke kada zai yi sai suka zo suka samu sai na da masa suka ce mai ana kara ba kada na ake kai kina ba ta ga aika ita ba ta ba wannan duk kuma ku zuwa ko san sallah ba mu adam ba ku kare da ruwa ya kamata ka yi magana a gane za a yi shi ke nan sai ya zo da manzo sallallahu alaihi wa sallama inda Aisha ta ce ya ba shi ba wani mutum ya zo yin Aisha ne zo yi maganin ta ya nuna mata cewa ya kamata ka yi abin da kai ba kai kana so ka taɓa cikin gidan gidan ga mutane su fara hassana da su shine sai ta zo ta samu kan annabi sallallahu alaihi wa sallama akan cinyar da yana sai na Abubakar ya yi ce mata ke kika tara mutane in kada mu san Allah sallallahu alaihi wasallam kin kada mutane nan wurin da kuka haɗu ba ba ruwa a tare da ya gaggaya mata maganganu shi ne sai wa kana ma shir'an da ayyaru ya maka duk abin da yake ya fada ya wa fa'a taban ya tsarkar yin faɗa yin faɗa wajen da ya ma'amu da yadda ya hasirai yake an yi sun koyi na da hannu duka kenan ya ce wallahi ba a cikin da ya hannun yin bola sai saboda kan manzan Allah da Allah sama da ke kan duniya da ranar tashi a ruwa ya ce kai annabi ya tabbata duk wannan abu da aka rage ji ba ba ta bari ya ji ba abu na na fara mata yadda ake wa maza ne ne nake kuma mata ne amma wata mata ya fara da kuke kada mu wannan barka da tarbiyya kamar a rage kuɗi kaɗan da yawa a ɗan rago mai ya rage asara ko ya kuma ta ƙara asara shi ke nan annabi ya bacci har asuba yin ne asuba sai ya farka a ga cin biyar da asuba ta ruwa ba ba mu da ruwa ko wani sha nan wani ba biya ke duk jinsin nan ba biya kafin a rika baki a ce ya san ai ko sai ga ayat ke ma ta ce ko sai da dokar da ayat ke ma in kuntum marba aw ala tafri haka za ku ba da su da ranar ayat ta sauka aw ala ala tafri wa aw ala tafri misli hada tafri ko ku kasance akan tafiya ko irin wannan tafiya أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ma a cikin fatayyar babu sa'idan tsayyaba an gama ko sai ya aiki ma nan take ta ile kare kafin ya faɗa masa ce su kowa ka aiki zai ke ma kowa ke ma wuri a cikin da ka kuji kasa ka buɗe addu'ar ka haɗa ka kuri su ka kakkare ka shafi hannun ka ciyawun yan hannu ka shafi fuskar ka ta wuce ta ne kawai ta ne rage ciki an gama aka yi sauran aka yi sallah da da ke shi ke nan a tashi a ciki rakun da ta sunta inda aka san da rakun ta a nan abu ne ya fata rakun ya kanta a ciki sun jiya a nan rakumin na jijewa shi haka da kayan ga kuma ka ga da da abin mutum da ke fata ba wannan aikin ba san da ta faru kuma amma ka ga mun ta albarka ki fata wani abu ne da wata kuma ta fata da lafiya ne ba a wani idan ba ta fata da lafiya da je mai lafiya aikin ki wata da lafiya ne a jin nan kunu ne zai ba ko ko to ya lafiya shi ne sai ta ajiya ne ta sai ibnu qurayya yadda yake cewa ba iya yi auwani ba da ƙarfi ya hada a yi makare yadda da aisha da auwani ke cewa ai aiki a yadda da auwani ai wannan bai kace albarkar ku ta farko duk duniya mun saki zariyar albarkar yanzu da kike yarka ta saba mutane an kawo maka kore ta zo dai faɗa a kan ke kuma an muka da aiki ne ma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya farka to ne ke farkon shar'antawa wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mama malamai da dama suka ce wannan ya abin ya faru ne a cikin yakin muraiti ko kuma yakin bani musalif wanda ake yaki da hadiyar a aikar da yawan ma kada shi kuma an shi ne aka kawo matar Ibrahim a cikin harin al-Miladiya wanda Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta bayan ya da ta fada a san iyaye dan aka aka faɗa wa mun na ma wannan matar ba abin da sarki ne a ta to baban da sarki ne a garin katare amma kuma sai kina da jarkar zaman zuwa sai yake ce kamata a bar da kuma a hannun wani talaka ba sarki ce sarki ya san aka yaƙi wani garin katare duka suka musulunta me abuwa su lokacin katare shi ne mai abuwa su ba a canzawa in ka ga an canza ne in ya ƙi musulunta yake da a kawar da sunan kuma shi ya amma ya musulun da shi ke nan fasfar su a cikin shi ne limanin da kuma ba za a tsada ba in ka ce musu a idan ma ka iya ce kai ma ita ne zai zama koya kuma gida da shirin na musamman sai ba shi ke iya ba kuma da ne samu hannun shi zuwa ga yi to shi ne alhaji ta rubar da alhamdulillah ya yi shirin na sayyidul bukhari wanda ya samu suna fatul bukhari sai dai da شرك بدون عدم ولا يمسك البال من شرك سيد البخاري وأكيد يتولم أبو النعمة في حياة الظن المختلف وكما غزو القريشي wanda ya zama a shekara ta shida bayan hijira ta manzon sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun suka ce ya faru ne bayan hijira ta manzon sallallahu alaihi wasallam a shekara ta biyar kenan ta shida ko kuma ta biyar da aka tafi ma Allah ku yi sarki ke karanta mana da wasu kan aya da ke cikin suratul ma'ida sanan da hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar hadisin Hudayfa bin Yaman da yake cewa qulna 'alan nasi bi salati mu Allah ka kuma ta kai sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya ma sauran al'ummomi da abubuwa guda ja'ila sukuku na ka sukuki da mala'ika an sanya tafa yadda kan sakon mala'ika wannan ba ka rasa da kuda wace da wannan al'umma mun yi kada da kan ta da sau mun yi jihad za ta ji Allah na yaba wa sauran mutane mun mujahide ba yaki sun yi shi ga sauran sun yi kada sun yi kada sallah ta faranta sallah da juma da makamantan sannan wazo idan dana abu kudu a masjida ko ina aka ba mu shi masallaci nan yi tsayawa mu sallah وجعلت قربتها لنا رسولا الى لم نجد الماء وقوتنا لكل تقع كبار في امتين امتين تتبايا وان لا يهل ولا ادم يكفيهما امر بالمن فقعت حديثنا سيدنا ابي هريره رضي الله عنه وان يمكن جوانا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أن لنا أن تولم أن تبارك الله وتعالى daga ciki akwai maganar kenan aka ga ibn jabir ibn abdullah ila ansari رضي الله عنهما به قولي وخمسا لم يستطعن احد قبلي اما القبائل الالهيه وتبعه ولا نجد الدنيا لا تقبل كثير من القبائل دجتي أما وكتا أمتي ولنا ينتهي مما قلت مثلي أكما لمن دنيا كما حتى يسلم أساسا شرعا وانتهي مما الإمام النووي الإمام المسلم المؤسس يا أخي جماعة المعلمين كف kasancewa ta yi mama shari'a ce da haduwar malam haka yi mu da ma al-makari dukkanin wannan mutum sun ce masu rahama sun aka yi mana haka ma da yake cewa yustabahu bi ma yustabahu bil wudu'i wal ghusli liman la yajidu al ma'a yustabahu bi ana halartar wa mutum da shi da ya taimama ma yustabahu bil wudu'i da abin da ake halartar wa mutum yin shi da alwala idan mutum ya alwala zai sallah ta farilla sai sallah ta nafila sai yin tsawa sai da Qur'ani ya karanta sai kaza sai kaza sai kaza duka waɗannan ababen sai yi to wannan abin da aka shar'anta wa mutum ko aka halatta mashi ko aka ba shi damar ya yi su da alwala to kuma an ba shi damar ya yi su da taimama saboda ita taimama ba da yi ne ta alwala a lokacin da mubaddal din ya gagara sai aka samu badali to badal din sai tsaya a matsayin mubaddal din kuma kamar yadda mu da gaba mun da kurkarewa idan ka sa ka fara badal sai mu kwanta din ya zo mubaddal din ba zai lalata maka badal din ka galiban a matsayin a wannan shi ne ka riga ka fara sallah kamar da wani mutum da kusa neman bayan da su su alimawa Muhammad Sani ya gudu da yi su gudu ba na a'a in ka fara sallah sai ka samu ruwa ko wani abu da zai mayar da shi zuwa ga wanda ya samu kabari ko kuma amma dai abin da sai mana shi a kai da wasu malamai tun da har da ka fara ta da kuma shari'a ce ta baka damar farawa ba za ka yanki hujjar ba za ka yanki ibada ka ba ka nemi ruwa ka rasa duk inda ya kamata ka bincika sai kai ke mace ka fara sallah ka yi rasa aji ko sai ka dana ai ga ruwa ai ga kawo ruwa ka ci gaba da sallar ka shi ne wannan ba da sai ce sai da cikin ma hujjar ma hatta ayan qur'ani ma da kake kan gaba Allah ya ce wala tubu du'a ma suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ku bata ayyukan ya zai ka yi rasa aji kuma kuma ka koma ka shawara kamar yanzu Allah ya ce mutum ya yi rantsuwa ta kafara wanda na yi akwai kafara a kai yana cikin tafiye ta wani kwanakin can tabawa a cikin biyu goma na sama ta kuma mutane da goma da fashi sai ya koma ya ɗauki azumi ya yi azumi ya yi azumi biyu kuma kawai sai azumi su ba ta da ya kama ciki yana nufin wannan azumi biyu ya wasa da su ya koma ya ɗauki fashi goma su da sai ya gane su kawai wancan kuma zalika fadlu sai biyu shi ne bayyana wanda ta ce da Allah ya dama ya bashi ba a kan talakawa su samu bari a kalu da azumi ya ce wani kusa haka yana halatta da taimama abinda yake halatta da wanka kaga mutum da na ba ta sani ai baya halatta ya zama masallaci ko baya halatta da kyan rani baya halatta ya sallah to idan mutum ya nemi ruwa ya rasa sai ta ce neman na ya ji ma'a da wanda bai samu ruwa ba shi ke da abinda mutum zai yi sai ya taimama duk da jaraba yana kammala taimama wannan ya zama an ɗauke min yadda ka san yayi wanka yanzu ki ɗaukar alƙur'ani zai iya shiga masallaci zai iya shiga masallaci ma a yi tallaci duka wannan ya mana da wannan ƙarfin da wannan tasirin da wannan muhimmancin kuma rangar da ake mana a su ba za su iya yi mutum na da janaba ko dai ko kuma da ruwan ma shi jiki su ba mu lafiya ko kuma jikin shi da lafiya ba ainihin yawa da in ya yi wanka zai iya kamuwa da sabon ciki ko kuma ciwon da yake fama da shi zai iya kyau warkewa ko dai tsawon ko dai a haka da ke jabin da lafiya inda babu ruwa babu jikin ruwa ko ga ruwa ko babu jikin ruwa kada to yake mama yana da yawa cikin da ba su ne shi da yana ba ba su ne shi da yana ba ba su ne shi mutum da tsarki yake gaba sallaci ba wata yake yayi ne zai kalla kuma da zai karba gurgudan ma da cewa ni kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala da yi shi ne ki tabawu bi ma tabawu bi wudu wal ghusl liman la yajidu ma ga wanda bai sani ruwa ba kenan rukas ne kuma da ba budget ne sassauci ne ga wanda bai samu ruwa ba dama ce ta mutum ya sauta wani da ke kai saboda kaunar Allah da tausayi zuwa ga Muhammad ya samu aka ba mu taimama sauran asibobi kafin mu ba ta samu wannan garabar garabar ta ba a rike ne ya cancanta mutunci yawan dukiya ya cancanta mutunci yawan ta saboda babu abin da ba a yi mana ba malam malikiya suna cewa wannan saukin da aka yi an yi ma mai biyayya ga Allah idan mutum ya fita sinada sai ya rasa ruwa ko mutum ya fita sata ko ta yi gudun ma iyaye suna sinada sai ce ni ba zan zauna ba ya gudu ce ni ba zan zauna kuwa hana ba ko kuma ba hau mai gudun kuɗi ta ce wannan ba za su yi tsayawa wani mutum sun malikiya duk an suka ce saboda nisa Allah ya yi sauki ne da nisa a cikin ya ko kuma yadda mutum ke bari ya tafi kano zai kan da wani wasa kan kan da da ran ta waye waye ta ce mana ba za ka yi ba za ka yi noma ba karan kana ina za ka kaya za ka zo da kai ka samu yi ba ya kuce ba za ku je kallo da ni kuce ba ta ya amma amma dai da yawa wani suna ce a ai wani sun da bidin da ba wannan da nake ko wannan rangon da ya ba shi Allah yana nan da rangon da aka tare da shi shi kuma tunda da baka shi ta ba in da ba ka da gidan da sa har ba kuma nan sama da kata suke ba da kan kita yanzu ana kuna san da aka yi da ka ci ruwa da ya dauke maka waya daga nan ka yi rin da shi sallar da kai ko ba ce ba sallar da kai amma kuma mun yi fada sallar da kai kuma da gidan Allah ne ko kuma ta kuma kawai da aka hana maza tsawa ake hannun ki tayi to amma dalilin sa hadirin ba yana nan kamar yadda yanzu ke ne ta ta ni ta abinci da ya kushi kuma wani abincin da ta ta ko cin na nan zai amfani amma kuma dalilin sa ta na nan zai aka da hukumar shi malaki a wakati ya tsara da yanzu ke imani ko kuma yanzu tsoron cutuwa idan ya yi aiki suke fushi idan ya yi aiki da wannan ruwa zai cutu kuma ga shi da janaba a ciki ko kuma babu janaba yanzu ya ke sanyi na zafi ya tashi sai ba janaba ba ne ba ga dai ruwa kan kallo amma cikin alwadar ce akwai matsala ba ka da abincin cin ruwa ba shi da za ka samu ruwa da kan iri ba mu kokar da su mai ka kuma ba da su san da lafiya sai ya halatta ga ruwan su ne sai kuma za ka a samu da na abu na uku a sa'i a rasa cewa akwai da zai ba ka abu dole da wani kana zo a nan kai na ce ran ta ma da ta ta dinki ma dan na sun ce shi ka ma duk an haka waɗannan suke da kake da ke kuma ke da masallaci ke da nan duka ta wannan cikin ne suna da ke da bayani الرخص وترانا في حديث جابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن حديث جابر بن يتمشي في الشيعة في وقت مسلم جوء يمشي في أكل يتمشى له في السلوك في أكل كاتب سبب تابع إذا ونحن في فرد بكم كوي بسامة كتب يجب أن أكد يرأى تكتابه بأكد مسلم سنجل يقام يقوم تابع kuma sai ba wani jaraba ta sani suka tashi da abuwa da su sannan ya zama an gari da cikin da ke kai ya kuma ba da na ba ta sani da Allah ko da zai ba da fatawa a sassauci shi da ba sai na zama ba ko akwai hadari tun a lokacin suka yi da hadari shi ma na yi da hadari shi ga nan kafin nan suka ce mashi ma na gizo da karo fata ne wa an ta ka ce ba da ma ka a nan mu gwamnati ta gizo ba da ba na kai wa ake a ni sun yi wanda ya ne ba ni ko da wannan ciwon da kai na idan ruwa kai taɓa shi akwai yiwuwar da matsala suka ce malam sai na yi amfani da ruwa ko zai fi kasa mu mu zuwa da lafi da ke nuni da sauki ba wannan mutumin fakar kana fama ai ko yi wanka ma da kawai sai mutumin ne ya ta bi nan biyar suka rini da suka dawo da manzo sallallahu alaihi wa sallam sai suka ba shi labari yar suna kaji yake ya rage wani akai kuma da daddare da ya farka da kujiya na ba ta sani yanayin fakawar mutuwa da Allah a kawai ya yi wani abu da gare ka na sassauci ko ya ce wani abu ta ibada ko ce kuma kowa ne ne wani ne ba ke amfani da ruwa ba muka ce mai ina a aiki dole ta kujiya na ba sai an yi wanka wani da ya yi wanka ya ina gani ta da suna ce fata ruhu fata da wani mutuwa sun kashe ta amma da shi ne yake halarta mun inda ya adamu dabbe ba za su tambaya ko su tafi sosai ba fa inna shifa ala ilmi ko aiki aswa wala maganin da yake kawai tambaya mata bai ba ya bata ke su da kake mutumin nan da su sani su ba shi fatawa to kaga in ka ga naka cutu to to kar kai amfani da ruwa sai ka koma ka yi amfani da girma in ba musulunci ba yana da samu wannan sassauci idan ba musulunci ba yana da samu wannan sassauci shagon ka na nesa da garin gonar ka na nesa da garin wasu mutuncin ka da ita da ke na nesa da garin sai gwamnati ce to tun da wurin aikin ka ko gonar ka ko shagon ka ko ofisin ka na nesa da garin kai a rika ba ka mai a matsayin dari da hamsin fahimta a wurin da kake haka ba za ka zo ita ba ta kai ke shirin na Allah duk tausayi gwamnati kuma ta da yadda ba ta irin tausayin Allah amma ku duka tausayi na Allah baya son wahala yuridu Allahu rasulun yusra shi ma da Allah sama da aka aiko aka sake don da tausayi wa lam kunta fawwan غريب القلب لم فصلوا من حوله النبي الأجزاء في الجيل الثمن فأنت بقى في حرام إذا أحسنت أنت لكن تعرفون هذا أما إذا كنت يسحب أصبحت يكون من مثلا في الزارة يقول يكون تعمل أي هي بقى ثم أتيت بشيء من المضى أقوى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عليكم لكن تجدوا وعدته وأنك لا تعلم هذا أبدا sai kama an sa maliya a sassau yanzu ka duba sallah da aka bashi guda hamsin don girman Allah me kake kaddarawa da annabi ya yi goma kenan fada yanzu duk minti ashirin da bakwai akwai sallah ɗaya da nan yanzu biyar da Allah ya kake gani ana gani biyar da to ka kaddara duk minti ashirin da bakwai akwai sallah fa'ila kuma su ne yiwuwa ma kila ake yarda a ashirin ma da annabi ya koma ana yin Allah a cikin wannan dariya wa aka ci Allah wannan ba dariya wa aka ci ka dole da mutum ma sai an masa sarka a cikin farko ba za a shiga wata yan fara yin ikama a cikin ki da an yi sallama ba su yin ba Allah a cikin an ci farkon sarka a cikin da Allah amma a haka dai Allah ke ce bayan karfa nan ya rika hada da mutum ya ce kallana ta da cika in an dai ke kalli yau da dawo da mutane su kalle ya fiye da su kalle da dawo su kalle da yayya da iyaye ga sanin sab'atu min jinni umma mutane babu ya na fasu inuwa ga mutane dubu saba'in so dubu saba'in za su dan da babu mutane babu asaba in ka ce dubu saba'in so dubu saba'in biliyan hudu da miliyan ɗari tara wannan sun ci gudu aljanna za su ce ba ta tsari kaga ba a na farko ya ba ta wani Allah ya ce to sai ke cewa wa a azaku dabban da ake wanke ko ake shafa yayin alwannan su ne alwajin fuska sun malkafani sannan tafukan hannuji yamsaku a da zai shafi in ka kalli jerejiyar ayoyi za ka na so sarki ya kawo cewa fuska da tafuka kawai za a shafa wannan kuma shi ne abin da ya tabbata cikin ingantaccen hadisi da sai hadi na amma da ibn yasir cewa fuska kawai iya inda ya aka sunan fuska daga matsalar tashin kai ta nan zuwa karshen haɓa ta nan cikin makogoro sannan daga tushen kundi zuwa tushen kundi shi ne ya aka sunan fuska da sai a shafe shi daga nan sai kuma nan abin tambaya za mu yi kan shi da ya yi lokaci da shafar tafukan nan da shafar fuska ba mai za a fara abin da jimur suka ce za su fara da komai su da ita dai haya ta shi abin da ke bayani cewa wala musulun da safanin ta ji duma ba yan mamu sa'idan tsaye ba famsahu bi rusu iko sai fara cewa mu shafi fuskoki sannan ya bayar da shafi hannu wasu ruwa da kan din da sun zama ya fara da daga fuskokin shafi hannun kusa da musa fuskokin daga ke duka biyu za ka iya yi da kowane to ba hannu sai da shi din ka wannan magana magana shafar hannu zuwa nan ba ta tabbata ba akwai hadisi amma dukkanin su wannan suke ba wanda ya tabbata kawai kana dukan kasa ka shafi nan kawai ka shafi fuskar ka shi ne zai kai abin da sun je kayan niyya shi ke fuskar ya zama da dukkanin fuskar ka shafa annin dukkan hannu amma ba ga ce ta kina na ba kuma za ku yi ina yi ko da da ake madadin da wallahi haba da ake da ake Allah sannan nan ba a ta ba ba kai ka sannan ba ko ko da wannan kullun nan to kai kana iya sawa in da kai ne muku ka karanta kai mama shi ne za ka cika ayyuka amma dai ka rahimu ne ya karanta sai ba wani da yake hanya ta yi da Allah da ke ta yi wada gaskiya ba ta yi ba kamar inda Allah ya ce ta yi to ta yi shi ba ka yi mawa shi sarki ba ta ba kawai ba ne mutum zai kalli ne shari'a ta ce hadisai sun tabbata kan haka ya ta zuwa ga waɗannan gabai hadisi amma da ya tafi ya tabbatar da haka ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunce da yin yaro ke mama ya tafi fuskar shi ne ya tafi tafukan hannaye ne wannan akwai wanda riwaya ta cewa an yi yawan mutum sun sirri da wata riwaya da cikin bukari da muslim ke nuni ga haka ne ne ke mutum na ma ya kudi ka fada فضرب اليمين بكفيه الارض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه يدور عن أن يقول بكفاءة أن يشكك بقلوبه سنة والنفقة فيما يقول السلف سنة يأتي تلك الجنس ثم تأتي سابقا أن يجعل بيت جامع وتكفت بالجوار وأن تقول لا شافة يتم مرة وأن تقول لا شيء fuska da tafukan hannaye to sai za ka fi kasa da su mana bugun kasa sai za ka yi ka ga masu yara yi yi da aikin hatta jinan aikin da za ka sake ka zo kasa sai ka shafi hannayen ka zuwa da ra'ayi ya ce marmatan wahida bugun kasa daya su zarbatin wahida da bugun kasa daya mana shafa daya da bugun kasa daya kuma in ka jiyo ne ka kuma ba wai abu bane da ana sa ka fuskar ka sai gudu gudu ai tabbatar da aka warke ka kudu nan ko da kullu fasli sai ma ba ta kawar da ita ba da ko kai wannan ka za ka yi ka hude ka da kura ko da ke fata maka ba fuska ba ta kan bai wannan da ya fakare a hannun da shi kenan yace na wuya mutum na hayyin biya hujja ran shi ne na malama da duniya وإنما لكل امرئ ما نوى ذكر الفرائض التيمم فالنوم يوم ذلك أو الأول من فرائض التيمم النية للي مسلم لما لا ينية abin da mutum ne niyyar nan to da gwargwadon wannan abu da aka samu shi ne niyyar da zai yi ta mayar da cewa abu ibada yake yi ba al'ada ba sannan musammiya yana ne ambatan Allah kamar yadda yake a sallah mirin bismillah sai ya niyya ko ya niyya ta take bismillah sannan ya buji kasa ya ce wa nawakilu nawakilu wudu abin da ke warware kai mama shine abin da ke warware alwala da kuma wasu tsarin ababen da suke alwala ba ta da bukatu kamar samun ruwa ko kuma samun abin da ya halatta da taimaka ko gucewar gudurin da ya halatta da ke mama me ya sa ta ke ke mama suka ce saboda ban abubuwa ya ga ce gaji sai ma ta lalata ko kayi sun je wata ibada ba me ne ya sa kai ke mama za ta fi masallaci ke sannan suka ce saboda wannan ciwon da ke cikina ita ce ake mana wasu inda wasu ke me ne za ta ce ma saboda jikina ma na jin daɗi amma kuma ma na ji zan iya in dai ka barke daga ciwon da ya halatta maka da taimaka ko ka san abin ruwa ko ka samu abin da ruwa ba ka ja aikin din da wannan ya sa za ka kema sai zama ce na ji rubin da wasu da ta yamma sai da suke warwarewa daga cikin abubuwan da suke warware taimaka su bayan su ne bayanai da malam ya tattara a matsayin kan saboda waɗanda suke warware taimaka su ko hukuncin zama na taimaka umuman ita taimama tana ɗauke adadi ne rafan mu'akkatan ila ilmi jirma daga sanda aka halitta baka taimama idan kai to ta ɗauke maka adadin da da ya ana ta ibada daga nan har zuwa lokacin da za ka tashi ruwa sai ta magana cewa in kai taimama za ka faci in lokacin sallar da kai ke mamar da ke ka yanka ko da dalilin ke mamar bai ke ba ko da ko da ke mamar bai ke ta rashin ka a dan yadda kai ke mamar domin sallar abu sun saboda rashin ruwa ke mamar da wata warware ke na gidin min da wakilin wudu au ke na gidin min da wakilin na mai da ta kasa ba samu ruwa ba ka warke da ciwon kawai da sauran har da aka ce za ka yi sallar da da duk da cikin matsala idan ka zantar da ɗauko har magariba sai maka ɗauko har magariba sannan ka da magariba matukar dalilin da zai kana cikin wajen samu ba ba za a ce wani idan kai ke ma kai a zo da shi ke nan wala yanke wala yusarri as-salatai bi tayammun wahid a wannan magana tana da rauni inda ita alwandar badar ta kike numar badar to za ta yi aiki irin na bukatan da ta har su wani abu ya lalata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku yi kace mama ko ga ku shekara goma ku samu ruwa ba to kaga sai da zai ya kace shekara goma ku samu ruwa ba zai ya maka awa ko ku zai ya maka sallah goma awa sai da takwas abu ne da wahala to da ka ita ce mama tana ɗaukar hadari ne rabba mu akfatan amma ne kina ido wujudin ma wannan ita ce fahimtar malaman hanafiya da malaman zahiriya kuma ita ce wata fahimta ta malaman mazhabar jahiliya mazhabar malikiya da mazhabar ahmad ibn hanbal kuma wannan fahimtar ita ce za ta yi ibn munzir da ibn kayyim ibn kayyim da muhammad ibn isma'il al-sanani da ibn ba da ibn kayyim da muhammad al-alim shankiri ne adwaqul bayan duka wannan yake fahimtar kuma yake fahimtar jumhur inda ya sa sai yin bangaren maliki an kaɗu ba abu a fadin da ya rage fahimtar amma kuma wannan fahimtar ta wani bangare na maliki ya ta wata fahimtar da maliki a fadin yake a kai to an zai ke mana tafiya a sallah biyu sallah wani sallah wani sallah biyar matukar sai mu barka ba ta lalace ba sai na girin yin nawa shirya to da in ka ce a'a ka zai aikin ka biyu da ke maka ɗaya ba sai a ce maka ma yuridu Allahu bi ya'ala alaykum fi dini min haraj ko wani da ku ya ana alaikum min haraj ko ina magana saukin ana tunda ake yayi ba ya ala abu da kike ba sai ko to da kika roka kada ta ta ce ku ba ka da dalili ya kamata ka duba kudin da kake baya da fatawa to sannan suna cewa ana cewa saboda karamin hadin kai ba da ba ka ne ba an wannan kun zai ke so kai idan ka tafi da amma ta hada kai sallah kai hadafin ka hadafin asgar sai ka shiga sai ka yi mama sai ka ce sai ka yi ibada da ta sannan sannan ana yi ma a ne da hadafin asgar mutum ya tashi da daddare ko da asuba ta na ba ta sani kuma bai da ruwa ko kuma yana da ruwa amma sun yi yawa ko kuma bai da lafiyar da zai amfani da ruwa mai sanyi wala mai sanyi kuma ga lokacin sallar asuba ya abin da zai yi zai yi mama idan ya ce ba ya halitta ya shiga masallaci in ya shiga masallaci zai ta iya su masjidi ko ya shiga alfajar ko kuma ta gida ma ta yi shafan da wuce sannan zai zo a yi sallar asuba sannan zai ba shi damar ya zauna a masallaci ya karatu alƙur'ani har rana ta fito sannan ya sallar da a cikin kuma da yake bakin hadisa na wanda ta yi da wani sannan ya fita yana fita ya koma gida an samu ruwa ko ya warke ko kana shi ke da shi ne ta lalace sai ya wanka idan ya yi wanka wannan tattar bai rafa amma bai ta kuma dole ya wanka bai ce hawa ba ni da abin da ya ba ka kawar da za ka yi sallah har kai kilawa sai da ba ka ta kike nan sai da ba ku ba an dauke maka ta ne rafan mu'akkatan ila hilin jirma ko ila hilin da wa'adi ko da ha ba ta har zuwa lokacin da abin da ya halartar maka da ke mamar ya zo ya wuce ko ya zama na ba ka tsare shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ku mutum sarki da tun da kun sarki ne shi kenan malamin na cikin rafiya ne mutum zai iya yi ma da wani gudun kucewar sana ka zama mallakin juma'a ce ka fahimci idan ka ce ke ka ɗibo ruwa ko sai ka nemo kuka ko sai ka nemo shaguna ka siyo ruwa ka zo ne a lalla za ka rasa sallar juma'a za ka iya yi sai malamin da cewa ko da za ka rasa sallar juma'a ba a karanta maka da juma'a ba na ga ce lalle dan juma'a ba ta da kima ce juma'a na da kima amma tana da badal tana da badal ne ba yin ta zo kuma za ka yi azo da nan har kusan ma zuwa rana kuma ka yi ba mana da nan juma'a ta fata a daidai lokacin in ga sakacinka da sakacinka in akwai a kana da sakacinka a da baka yi wuce ba ka fito da wuri ba to amma dai ba za ka yi kema ma ka yi kallon juma'a ba ko kuma ka ce ana tuntun asuwar karfe ɗaya kuma ka ce ba ka samu ruwa ko rike masa fasa ka yi kai mama dan ka samu dalilin asuwar da yake maka a bayan za ka ke samun ruwa ya kasai rajuwa karfe ne da fata sun gama na cikin wani gani wanda yake fahimtar mafi yawan malaman mazhabobi ko gabatin malaman mazhabobi guda hudu kuma an haka yi so ijma'in malamai akan haka musamman saboda ita juma'a tana da badal ita ce kantar hasu lokacin na ta wani bawa su ina badalin talafawa da abin da zai kuce maka ya zama dai an bayar da kai wani madadi to kamar ba ka raka wannan na farkon ba ne sai na duk mutumin da zai rasa juma'a saboda an hana shi yin jemama amma ya koma sai ya yi alwani kamar ba a hana shi yin juma'a ba dan ke kamar wanda wanda ya hana shi juma'a to kusan shi ne ya hana kan shi juma'a to sannan suna tattaunawa kan matsalar tafsirin da yamma shin ya halatta mutum ya tattace da jemama kaga mun so da muke magana da alwala cewa alwala tana kusan tana da hukunci guda kusan akwai alwala a kan akwai alwala makaruni akwai alwala wajibi akwai alwala halal ko alwala mustahab alwala halal shine alwallar da kai kuma kai sallah da ita idan sallar da ba ta zo ko alwallar sallar ta zo ba ta warware ba ya halatta ka tsaki alwala halal ne akwai alwala mustahabi ko ita ce alwala ta bacci akwai alwala makaruni shi kayan alwala da in san tsari sanar a zuwa karfe ke tsora wata suna sanar a zuwa karfe ya karfe ke kuma sai ka ce kai kawo mu ruwa in san ta alwala ta kan da ba wani kare da ke ko tajjibi rubu ne yiwuwar alamu ta ce kayi makaru yadda wannan ke tsada in ka ɗiba ka gida wani duniya ce wannan wanda ke ta makaru ne to ita ce mawa ba ta shiga haka in dai kada da ake yi abin da zai bata da koyar ka wanda ita ke duba in san daga wata zuba ta ka sake ba a da bukatar da kake iyo tayammu ba ka da bukatar da kake iyo tayammu saboda in aka ba da kofar aikin iyo tayammu wasu abubuwa da bidiyoyi da kirkire kirkire za su sai zama an tabba sai zama an yi kaza sai zama an yi kaza ita wannan taimaka tana da wato bai da rukunai waɗanda ba ku kwasiyan cika su daga cikin su akwai niyya niyya ta yi mana amara da niyya ta yi na ma ne kullum cikin ma'anawa dukkanin malamai sun fi kan cewa babu fakawa wanda zai ke mama sai fa ya yi niyya in bai niyya ba ba da amara da ya lalace sannan ana kiran ma ne da da turbaya akwai kuma da ne suka ce ana kiran ma ne da turbaya kawai saboda Allah ya ce fata yamma Musa idan kayyaba a surutun nisa kulubati wuri na turbaya kawai ke mama na kai wasu ma da yanzu da cikin magana ta bi magana ta farko ce ka da yanzu da ke mu da tsara ai kun je ba turbaya ba ba ita ke mai ita ba ba za ka je ma kan kulki ba ba za ka je ma kan duke ba ba za ka je ma kan marmara ba ba za ka yi kan rayi ko ya shi ba masu wannan fahimtar farko ce magana ce ne rauni fahimta ce ta malaman mazhabu shafi'iyya da mazhabar hanabila da wasu daga cikin malaman malikiya da wata magana ta dawo da zagiri haka ibn munzir ya zaba da ibn hajar da wasu daga cikin malaman fiqh sun kawo da idan sun kawo wa ne amma magana ta biyu shi ne yanzu da ya gudu bi jami'i ma sa'ida ala al-ardi min ajza'i duk wani abu da ke tamfare da kasa ana neman sai shi ne suka ce ne turajin wa ramlin wa kisfin wa hajari duk za ka yaka da dutse da tabo da yuku da labu da kudi da rere da yashi dukkanin su masu ida ala wasu in ake ne wanda suka yi kuma wajen fatawar wanda musulmi ce fahimtar jumhur na malamai ita ce zafin malamin mazhabar hanafiya ita ce zafin malamin mazhabar malikiya ita ce zafin al'imamu sabari ita ce zafin ibn hazmi da ibn hajari da malam bani da muhammad salih ibn usaini dukkan ibadah berpikir di dia masyarakat. Sedangkan Opa aku kata dia kena berpikir dia kena ada wasan siap khusus wasan siap pembaru. Mereka berani dia baca itu dia kena dia kena perwasan kan sampai bulan ini. Mungkin kada yang uji. Bukan nanti tu dia nak tahu. Sama kata dia nak tahu apa yang mana yang ini. suka ce ya wanda ba a samar da jeran tawa kamar da malamin mazhabu shafi'iyya da hanajila da wasu malamai na malikiya suka faɗa shi ne kuma za su yi rubu ba da ya rubu sai suka ce yaya za ta jeranta suka ce sai yadda Allah yake fakkaru ni wujuhikum wa aydikum wa aydikum minhu kenan ku shafi fuskokin ku to sun ka zo sai ka fara da fuska wa aydikum sannan sai ka shafi hannunka ya tabbata min hadisin Ahmad ibn ya tabbata rabban nabi sallallahu alaihi wasallam yadi al-arda kamar da na mai cikin kasa da hannun sai fa mata wajhahu ka gudu wujuhikum kenan wa kaffaihi da tafukan hannaye suka ce a cikin ayoyin wancan aya da wannan hadisi a cikin da sunama ya gabatar da wanda ya gabatar da shafar fuska a kan shafar hannu suka ce kai wannan shi ke nan ka kubuta wasu malamai ko suna cewa bayyana da wajen awon yada ne mahalla ne da fuska da hannu gurare ne guda biyu المختلفين ذاك الحديث ورد الرسالة كالوجود والتيمم أكن الولاء إلى سجي أكن الولاء إلى لا سجي ما نفسه أنت الولاء إذا كنت تقول أن سبب أكثر الشفاء الولاء أو المسيح كريم أكن نواجه حكمنا فرلا وثم المسيح كريم لا يترك فيه ترتيب فأكثر تمسك شيء sai ka jera ita ba suka ce saboda ai ita ce waɗannan gaban guda biyu a tsaye ma duka gaba ce matuƙar za ka shafi wannan ka je ka shafi wani ko ka fara shafar wani tantan na turu ka shafi wannan duka dai gaba ɗaya ka shafa duka gaba ɗaya ne su da aka fiye game da duk wanda kai ba za a ce ka yi laifi ba abinda ake so mutane da yawa yi su a gaba guda ɗaya abin da ke bata ta kamar yadda malamin ya bayani shi ne da abin da yake bata alwanda ko yake bata wanka sai kuma idan aka sami ruwa a cikin mutum ya sallah ya zama sai ma kenan kawai sai aka sami ruwa shi kenan sai mutum ta lalace kawai dole ma ya kura sai kuma sai ya amfani da ruwa idan kuma ya samu ruwa lokacin yana cikin sallah sai ya hukuncin sallah ne malamin shi ma kuma guda biyu magana farko take man wajen ma na as-salati fa inna alayhi al-qulub min awalihi yatawadda in kana mujidan hadathan akbar aw yatasri in kana qad ahdatha hadathan akbar ana cikin sallah sai dan ce ye garuwa sai ya sallah sai ya sai ya sai ta karar da wani yake fahimtar hanabila da hanafiya daga cikin malaman sarrafa ko da suka faɗa haka kamar a kamar mujalli a kan su surai da cikin malaman shafi'iyya da ibn hazmi cikin malaman al-zahiri da ibn rushd al-haythami min al-malikiyya malikin da malikiyya ibn rushd shi ne zaki akwai wani misali ibn rushd shi ma wannan fahimtar ya zaba magana ta shi kuma suka ce idan mutum ya yi sallah ya fara sallah to ko da an ce masa an samu ruwa to ba zai yanke ke na mace ba zai yanke sallar ba sai shi gaba da ita har zuwa ya kare saboda ke na mace yake madadi ke na alwala kuma da bayan shi zai bada ita wannan kuma yake fahimtar malamin malikiya da malamin shafiya da fahimtar alimin ahmad ibn hanbal ita ce fahimtar abu sawul da wata fahimtar ta dawud zahiri da ibn al-munzir da imam al-tabari da sauran kuma wannan fahimtar da take fahimta ta jumhur cewa in ka riga ka fara sallar to ba za ka ce ka abin nan ba ka yanke sallar ka ba haka idan ka riga ka gama sallah kana kan salamu alaikum za ka ce ga ruwa shi ke ko lokacin da zuwa ba za ka ce sallah ba haka idan ka riga ka gama sallah kuma lokacin sallah ya fita shi ma da ijma'in malamai ba za ka saki sallar sa ba idan kai ce mama da cewa za ka yi wata sallah ta magariba ko misali asuba sai ko ba shi ne ya dauke ko ne ya faru sai da mana ba sai a babaci ba su daga ciye wa wani kima to na da kyau da makasari har lokacin da sandar da ke yin farko ya ce sai ya fita suka ce wani shin za a sake taimamar su ta duk lokacin sandar da ke niyyar zuwa taimama yi lokacin da ya fita da bai mata masa taimama ba ta ka wani tabbata a cikin mutane ta tayammu wannan shi ne zaɓin shi mai wannan littafin da mamu shaukani da ibn baz da mana bukari da ibn sayyid da makamantansu shi ne fahimtar kuma fahimta ce da galiban su ko kuma mafi yawan malamai suke a kai daga tsarin mutum ya samu ikon amfani da ruwa kai da yake mai tsada na ce dole ya kuma amfani da ruwa da yan laura aka wata ya mugu bada bada yi su mugu bai da asali bai da mubaddali wani bada ba a tara tsakanin mubaddali da bada ana barin mubaddatin da ya kuma badan inda hukumomi kan da rura a wuyayya wannan su ne ɗan bayanai a cikin ce dangane da abin da ya shafi wannan ibada mai muhimmanci ta ta imama yana cikin mu ta ta nan muna cikin mu da rikin gaba cikin mu ta shi a baki na gaba su ya na kan gaba da wasu duka shirin da ya lanta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم وعليكم السلام Thank you.